أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'il littafin koyon ibada wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayowar mako irin wannan yini yau dai muna yini litinin daren talata wanda ya daidai da 23 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da 29 ga watan bakwai na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malina mana magana game da jina ne na mata sai fara mana magana da jinin haida muka ji yadda yake a shari'a da kuma yadda ya zo da abubuwa da jinin yake hanawa ga mace musulma kuma ya yi bayani game da abubuwan da zai hana zuwansa iya hana abubuwa da yawa kamar sallah azumi daukan alkur'ani dawafi da kusantar miji duka wannan jinin haida na ya mace musulma wannan duk suna cikin mawani'ul haid wanda inda mace ta kama wannan al'ada to a wani abuwan da za ta kaurace musu gaba daya har sai bayan ta kammala sannan muka ji matan sun kasu kasu wajen uku game da haida ɗin akwai mubtada'a wacce za ta fara a lokacin ta fara akwai mu'tada wanda dama ta saba tana yi akwai kuma hamil mace mai juna biyu duka malin yayi bayanai a kansu da abubuwa da suka kumshi shi jinin haida ɗin to cin hikimar Allah a makon da ya gabata mun kammala magana game da jinin haida yau za mu tsallaka jini na biyu wanda yake zuwa ya mace ɗin shine jinin nifasi jinin nifasi shine jinin haihuwa ana fahimta wani lokacin ma yana zuwa kafin haihuwa wani lokacin kuma yana zuwa tare da haihuwa ko bayan haihuwa iya sa malamai suka ce har in dai ciki ya kai wata hudu mace ta yi barinsa to wannan jinin da zai zo mata to ana masa hukuncin jinin haihuwa ne amma in ƙasa da haka ne wannan jinin ana masa hukunci da jinin jinya ne ba zai hana sallah da azumi da sauransu ba ana fahimta ya sa barin sai a duba a wani wata mace ta yi shi cikin iya matsayin wata nawa ta yi shi idan ya kai wata kaza to jinin zai iya komawa hukuncin haihuwa idan bai kai wata kaza ba jinin zai ɗau hukuncin jinin jinya wanda bai iya hana abubuwan da aka hana mai jinin haihuwa ta yi an fahimta sai maliki cewa fasulun fin nifas wani kuma shine darasinmu na 28 a cikin littafi wakala rahimahullah malan allah ya masa rahama yake cewa wa nufasa'u ko kuma wa nifasu kalhaid fi man'ihi shi jinin haihuwa kamar wannan kafin ɗin kafin tashbihi ne kafi ne na kwatanta wannan da wannan an gane ko a cika iwane sun yi kama da wani kama ɗin yi ne malaman balaga suke cewa tashbihi kamantawa to sai malai ke cewa shi jinin haihuwa kalhaidi kamar jinin haila yake fi man'ihi wajen duk abin da jinin haida aka hana dalilinsa to shi ma na haihuwa an hana wannan abu ana fahimtar wannan yadda za a ce mace tana jinin haida ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba ba za ta yi dawafi ba ba za ta dau alqur'ani ba ba za a sake ta a wannan yanayi ba mijinta ba zai kusance ta ba to shi ma jinin haihuwa kai dauka duk abin da jinin haida ya hana to jinin haihuwa ma ya hana shi shine annifasu kal haidi fi malihi ana fahimta fa aksaruhu 60 yawman shi duration nasa lokacin da yake dauka a shari'ance shine iya iya kewa kwana 60 ma kaga tanan suka rabu da suka samu bambanci da me da haida ko ita haida kwana nawa take dauka na kwana 15 shine tsawon lokacin da take dauka wa mace in ta haura kwana goma sha biyar to ba haida ba ce ya kuma jini da jinya sai kuma aji a nemi magani amma shi kuma jinin haihuwa in dai har bai tsaya ba to za a iya kirgawa ana kirgawa har zuwa tsawon kwana 60 idan ya haura kwana 60 shi ma ya bar jinin haihuwa kuma ya kuma jinin jinya na larura da zai ke zuwan nan har tsawon kwana 60 din to mace ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba in an ramadan ya ya ya ya ya ya shi riski ta wannan yanayi hakanan kuma ba za ta dau alqur'ani ba hakanan koda za ta je saudiya ba za ta yi dawabi ba ana fahimta kuma ko daren da aka haihu din ya tsaya to shikenan kuma ko daren haihuwa ranan jinin ya tsaya to za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ta kawai in kuma bai tsaya ba shine zai dauhar wancan lokaci ana fahimta wa'ansu da yawa musamman ma ko da ke yanzu abubuwan sun fara a sun fara canje salo da lokacin da ake wanka wankan jego din nan a dinga gasa mace ko ai da yanzu ne sai ta mutu ba abinci ga ruwan zafi kaga ai abin sai yawa amma daɗin da abincin gaskiya da man shanu da nama da sauransu ya dinga zuba musu ruwan zafi da runhu ko garyen darbejiya haka to wa'ansu da suna kara tsarkin mace da sai ta gama wannan wankan sai ga koda jinin haihuwar ya saya inda ya bata gama wannan wankan al'adar ba to sai gaba za ta yi sallah ba kuma wannan kuskure ne gaskiya wannan wankan suna cewa a lokacin magani ake da shi domin a lokacin haka ake yi da a galabiyar mata ka suke yi amma yanzu an samu kwaya da sauran allurori shi na ba sai an yi wannan ruwan zafin ba to abin da yi nusarwa a nan shi ne wanka da mace mai jego take ba abin da ya haɗa shi da jinin haihuwarta in har yanzu akwai wanda suke al'adar wannan wankan da kwana arba'in to in jinin haihuwar ya tsaya ta ci gaba da wannan wanka nata to za ta ci gaba da ibadarta ana fahimta in kuma jinin bai tsaya ba kuma ko da ta gama wankan kwana arba'in din ba za ta yi ibada ba a fahimci wannan kowanne matsayinsa daban wannan koran da ta haihu ya tsaya za ta cigaba da ibadarta kuma ko ta gama wankan kwana arba'in bai tsaya ba ba za ta yi ibada ba an fahimci wannan shi ne malik ke cewa fa izan qata'a damu qablaha idan jinin haihuwa ya tsaya kafin cikar kwana 60 din walau fi yawmil wiladati ko jaran da mace ta haihu nan jinin haihuwa ya tsaya to igita salat wa sallat za ta yi wanka za ta shiga da sallata an gane ko fa'iza awada haddam idan kuma jinin ya dawo bayan ya dan tsaya ta yi tsarki ta ci gaba da ibada ya dawo fa in kana bainahuma 15 yawman fa aksar idan har tsakanin ya kai kwana goma sha biyar mana ta haihu sati iya zagayowa ran da za a yi suna to sai jina haihu da tsaya misali nake yi ana fahimta to tana nan ta yi wanka ta ci gaba da ibada jinin bai dawo ba bai dawo ba bai dawo ba har sai da ta ɗora kwana goma sha biyar a kan tsarkinta da ta yi inda ya kai kwana goma sha biyar to ya ce kana sani haidan to wancan da ya zo bayan kwana goma sha biyar ba ɗan wajen haihuwa ba ne haida ce sabuwa ta zo mata ana fahimta amma in ƙasa da sha biyar ne to za a haɗa shi da wancan na baya jinin haihuwan ne dan jinkiri kuma ya sake dawo ana fahimtar wannan wa illa dumma ila al-awwal idan bai kai kwana goma sha biyar ba tsakanin ɗaukewar da dawowar to sai a haɗa shi da na baya jinin haihuwa ne bai tsaya ba wa kana tamamun nifas iya cikin cikamakin jinin haihuwarta ana fahimta albayan annifasu huwa dammul khariji inda alwiladati maliki cewa annifasu abinda ake nufi da nifasu shine addamu huwa damu shine wani jini alkhariju inda wiladati wanda yake zuwa ya mace sanadiyar haihuwa yasa ne ce wani iya zuwa kafin haihuwar ma wani kuma a lokacin da aka haihu wani kuma sai an haihu ma an ɗau lokaci sai kuma ya fara zuwa ya danganta da yanayin ya mace ana ganewa jiri ne yake zuwa yayin haihuwa addamul khariji inda wilada wa mawani'u ka mawani'ul haid abinda jini yake hanawa to kamar abin da jinin haida ke hanawa ne din nan dai ai muna tare da ku lokacin da muka yi darasin baya yi duk kun ji abin da jinin haida ya hana yi inda iya zuwa ya mace to wani abubuwan da aka lissafo ya mace ba za ta yi su ba to haka za ka ɗauko su sai ka haɗa su a wannan gunshi ba idan ya mace ta haihu to wannan jinin haihuwar da yake zuwa to zai hana ta waɗancan abubuwan gaba ɗaya ana fahimta shi ne ce kamar wani ulhaid kamar yadda abubuwan da haida take hanawa ne kama marrat bi adillatiha kamar a can da ya kawo abin da take hana duk sai da ya kawo dalilai kar ta yi sallah ba za ta yi sallah ba saboda abu kaza ba za ta yi azumi ba saboda abu kaza ba za ta dau alqur'ani ba dalilin kaza ba za ta yi dawafi ba dalilin kaza mijinta ba zai kusance ta ba dalilin kaza duk yayi bayani ya kawo su duk da adillatan su ana fahimta wa aqallu nifasi la hadda lahu kal haid sai ma da ce ƙarancin lokacin da jinin haihuwa yake ɗauka to ba da wani haddi ba za a ce dole sai ya kai kwana uku ba dole sai ya kai sati a ba da wani haddi kamar haidin nema la haddi lahukal haidi ba da wani haddi a ƙasa a sama ne ke da iyaka ko daren da aka haihun ya tsaya shi ke na magana ta ƙare ita ma ya mace ko da sau ɗaya jini ya zo mata kuma shi ne na haida da gani ya ɗauke shi kira haida ce ana fahimta shi ne bahi da haddi a ƙasa fa'inin ƙata'a an ha da jinin zai yanke wa ya mace walau fi yau mirwela jati ko ran da ta yi hunne jinin ya tsaya kwata-kwata ya daina zuwa to igi ta salat wa salat sai ta yi wankanta ta shiga da salat ta kawai waya a ci ha zaujaha ko mijinta zai iya zai ke mata fa in ta ma da bi haddam idan jinin ya ci gaba da zuwa mata a ka'adat 60 ne yawman to za ta zauna har tsawon kwana 60 idan ya zo bai tsabi dauke ba iya ta zuwa mata kadan kadan kadan bai tsaya ba bai daina zuwa ba bai tsaya bai daina ba to har za ta lissafa har sai ta cika kwana 60 wahiya ba'adaha mustahada idan har kwana sittin ya cika jinin bai tsaya ba na aihuwa to kuma ya koma jinin istihaba ya koma jini na larura jinin larura kuma baya hana ya mace dukkan wani abu da haida ta nata ko da jinin iya zuwa mace akai akai inda ya haura wannan kwanakin za ta yi sallarta za ta yi azuminta za ta yi dawafi in ta je aikin haji za ta dau alqur'ani ba abin da ba za ta yi ba ana fahimta shi wannan jinin bai hana ya mace ayyukan ibada dama jini biyu ne kawai yake hana ya mace aikin ibada jinin haida jinin haihuwa amma duk wani jini da ba wannan ba bai hana ya mace wani abu ana fahimta alama afadahu al-istiqra min ahwali nisa kamar yadda bincike fa'idantar game da yanayi na halayyar yaya mata akwai masu kaiwa har wancan kwana 60 din ba akwai kuma wanda ran da aka haihu mara nan zai tsaya akwai wani sati wani sati biyu wani kuma iya kwanakin haidarta shine iya kwanakin jinin haihuwarta ana fahimtar wannan to duk yariya danganta ga yamace yanayin tabi'atta gunda ta tashi duk iya da alaka da wannan hi wannan jina ne guda biyu na haihuwa da na haida suna da alaka kai tsaye da bi'a in nace bi'a kamar yankin da kake a zaune yankin da yamace take a zaune kuma iya da alaka da jin dadin ta na rayuwa tana wahala wahalar da jikinta ko ba ta yi tana samun abinci mai kyau tana ce ko ba ta samu duk iya da alaƙa da wannan idan har ya mace gunda ta tashi gune mai ni'ima ba zafin rana ba ta aiki da yawa na motsa jiki to yar shekara ƙasa da goma sai ta fara al'adar haida ƙasa da goma ana fahimta amma in ta taso gun da wahala take sha ga zafin rana ga wahala ga yunwa to aƙalla tana kai wajen shekara goma sha bakwai ba ta fara yi ana fahimtar wannan ko anan ne ma ya'yan masu kuɗin nan wata yan shekara takwas tara goma ya zama wata shirgegiya da ita da kullum tana cin kaza tana bulle biredi shaga ba ma ba matsala da amma mai samun dumami wutar ma babu sai kunu kaga ba za ka hada jikinta da wannan ba to ya danganta da bi'a da kuma yanayin da ya mace ta samu kanta a cikin rayuwa ana fahimtar wannan fa in awad haddam ba da yin qidaiha idan jinin ya dawo wa ya mace kuma bayan ya yanke wa qabla 60 kuma kafe kwana 60 din tarakati sala za ta kame ba za ta yi sala ko da ta tsarki ta fara sallah ya dawo sai ta kame kuma ta daina yin wannan sallah din wa in kana bainad dammaini 15 yawman idan tsakanin jina ne biyun akwai kwana 15 wannan ya tsaya ya bada interval kafin wancan ya zo an samu kwana 15 to kana sani haidan wanda ya zo na biyun bayan kwana 15 to haida ce ana fahimtar wannan li'anna qala tuhur kamsata ashar yawman domin karancin kwanakin tsarki da ake samu ya mace shine kwana 15 wa illa dumma ila al-awwal idan bai kai kwana 15 ba to sai a hada lissafin da nifasin baya shine dai dan jinkiri kuma sake dawowa an fahimta wa kana min tamamin nifas kuma iya cikin cikamake jinin ta nahiwa an gane wannan kun ga bai tsawaita bayani kamar jinin haida ba domin kusa suna da alaka dan wannan abubuwan da ya kaso ne bambance-bambancen sa na haida lokaci ana fahimta musamman ma dai shine abin da ya bambanta su amma ba lokaci ba duk kusan hukuncin su guda ɗaya ne shi ma iya zuwa ba tare da larura ba haihuwa ce take kawo shi kamar kuma haida haka kawai yake zuwa ita ma ba larura ba ce domin haka Allah ta'ala ya tsara wa 'ya'ya mata sai dai a kula sosai game da sallar 'ya mace a wannan lokacin da yawa mazaje magidanta ba sa kulawa da matansa a wannan lokacin kulawar shi ne yaushe ne ya zo mata kuma yaushe ne ya dauke mata domin a galabiya mazaje kashi da yawa za a haka kawai sai dai in macen ta faɗa musu cewa ga tana cikin wannan yanayin shi kenan ba zai bincike ta ba a wani lokaci ya zo miki hikimar wannan shine idan lokacin sallah ya shiga to akwai kare uban bahin sallah da ake binta idan ta yi tsarkin sai ta rama wannan sallah yanzu misali a galibiyar mata da suke wani abubuwa da kuma kuskure ne da yawa za ga da wahala ka samu mata biyar a cikin goma wanda suke sallar magariba a lokacinta me dalilin su ai lokacin girki ne da sauransu sai ce jirkinta magariba ta je wajen lokacin isha inda miji bai tsawatar ba ya sa ido da yawan mata ba sa magariba a lokacinta kuma ita magariba lokacinta iya da kankanin lokaci gare ta to idan har rana ta fada daga zaran rana ta fada ko da ba a yi kiran sallan magariba ba magariba ta shiga rana tana fadawa sai jirin haida ya zo mata ana fahimta kafin sallan kafin a kira sallan magariba to wannan sallan magariba in ta yi tsarki sai ta ramata domin lokacin da haidar ta zo mata lokacin magariba ya yi sakacinta ne da kuma yanayinsu ba su bata yi sallar ba har wannan jinin ya zo mata ana fahimta? ko misali idan kuma jinin ya ɗauke mata kafin faɗuwar rana ya ɗauke mata ƙarfe biyar ko biyar da rabi ko ƙarfe shida sai ya daina zuwa tsarkin ta ya zo mata to sai ta rama a zanar da la'asar a zahar da la'asar na wannan yinin da jinin ya ɗauke sai ta sallace su domin lokacinsu na larura bai wuce ba an gane ko? can da lokacin larurar a zahar da la'asar sai rana ta fada bayan rana ta fada kuma ya zama ƙaza'i ke ana fahimtar wannan idan kuma bayan sallan asuba tsarkin ta ya zo in dai rana ba ta fito ba to sai ta yi sallan asubar wannan yinin ko da bayan sallan asuba in dai rana ba ta fito ba tsarkin ta ya zo to in ta yi wanka sai ta sallace wannan asuba da saboda ka wannan iya da mahimmanci kwarai da gaske ku koya musu wannan su sani su gane in ya zo mata to a wani lokaci mai alaƙar zuwan da lokacin sallarta idan ya ɗauke wani lokaci ya ɗauke mai alaƙar lokacin da lokacin sallarta iya da kyau duk matan ma koya musu wannan in ka koya mata ta gane shi kenan ka kubuta amma in ba ta gane ba dole sai kana bincika kana bibiya don domin sallah ɗaya mutum ya bari bai yi ba da ganganta ya zama kafiri sallah ɗaya ko da za ka shekara ɗari kada sallah ka bar sallah ɗaya ba ka yi ba da gangan wallah ka zama kafiri sallah ba a wasa da ita sau daga ku nuna musu wannan su gane iya da alaƙa sosai da sallah kuma sallah na ita ce jigon addini wanda bai sallah ba musulmi ba ne wanda yake sakaci da sallah ba shi da wani kima gun Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimtar wannan wajibi ne ku yana kuma gashi ku dan ba ku san ku zauna ku koya matan ku karatu Allah za ka samu gidanta ɗari da wahala ka samu goma suke koya matan su karatu eh a to kaga ba sami yanda ake so ba a ba sami yanda ake so ba dama abin da ake so ana so ka fi matarka da abu guda uku dama haka ake so ka fita da kuɗi ka fita da shekaru ka fita da ilimi in ka sake matar ka tafi ka da ɗaya daga cikin uku nan to akwai rini zai shiga an fahimta ka dage ka fita ilimi ka fita shekaru kuma ka fita kuɗi in zai yi wannan ana so wannan duk magidanci ana so ya fi matarsa da wani abuwa guda uku to in ka zo da tafi ka ilimi ba magana yi ba magana kuma su akwai wayan da ake musu yanzu ta zo ta ma tambaya za ka iya ce mata kuma duk wannan makarantar da ke zo har yanzu wannan ba ki gane ba na ba da kuɗin wata na ba da kuɗin ka za ta wannan karatun ma ba ki gane ba yawwa idan ka mata wannan barazana ka fita gaje ka tambaya kuma ya gaje ka ce da aka adala da makana don abokin ka usas da Allah nan fa meye bayanin ana in aka ma ka zo ka mata bayani suna da sauran abin nan saboda ka ku dage gaskiya kuma karatun da za ku koya wa macarka ya fi kowane karatu fahimta kai da ita in ku zauna ba abin da ba za ku gina karatu ba amma ko da za ka yi ta makarantar akwai malaman da dole wani abu ba za su faɗe shi ba za a yi kinaya kuma da yawa kinayar hede in kana da ilimi za a gane ita kanta kinayar in ta samu sabon ɗalibi ba zai gane ba kuma a zo a yi tafsili a yi barbaje abubuwa ba zai yiwu ba ana fahimtar wannan kuma a galibiya malaman mata su ma wani lokacin za a ga suna da nasu matsalolin su ma akwai abubuwan da suke buƙatar bita a kansu ke sa da ma abin da aka fi so ka zama malamin matarka haka aka fi so idan haka ba ta yiwu ba to ka samu wata malama da ka san ta sani ko wani ɗalibin ilimi wanda ka san ya san abin kuma iya da amana sai ka kawo ta tana koya mata gida idan mataki biyun nan ba su samu kuma sai kai ta makarantar da ake koya amma karka yadda a ce matarka tana zaune baka koya mata ba baka nemi mu koya mata ba baka bata taje ta koya ba wannan akwai matsala gaskiya akwai matsala amin saboda ka wajibi ne mu farka da wannan dan yiwa ka koyawa matarka ilimi fa dole ne ba ba wai musu habi bane ko musamman wannan ilimin wanda suke da bukatarsa ilimin tsarkinsu da gane jinanansu da lokacin sallah wannan dole ya mace san wannan ai kwar dole ka ciyar kuma har ma malamai suna cewa shari'a ta fi karfafa bangaren ilimin akan ciyarwar ba dan yanzu lokacin da ake wannan babu babu an ka zo da babu ba shikenan bai za ta bai da kura ba amma kuma in kai misin na ilimin aka tabbata a jahilci a lahira to za a shiga wahala da bata da iyaka kuma amin ya rabbal alamin kuma wani abin da zan ƙara jaddada muku shine wallahi duk matar da ta je lahira kana mijinta aka binciki ibadar ta ta cikin jahilci wallahi ba za ka haiba kai mijin duk da kayi abinka da ilimi da komai ko matarka ta yi ibada da jahilci kuma kai ne mijinta wallahi ba za ka haiba a gaskiya ne wannan ai gaba ce ta zo dole ku tashi ku farka dole ne ba an ce dole sai ta zama malamar addini tana kaza a'a wannan basic abubuwa dai wanda suke da alaka da tsarkinta da sallarta da yanayinta dole ku ya mata wannan dole ne wannan ko ka koya mata ko ka nemi mu koya mata ko kai ta gunda za ta koya malaman shari'a ma suka ce har in kai baka koya mata ba baka nemi mu koya mata ya koya mata ba baka batta ta je makaranta ta koya ba to shari'a ta ba ta dama idan ta matsu da wata matsala ta addini ko baka yadda ba ta bi ta tambaya malamai sun ba da wannan fatawa in dai ukun nan duk baka yi ɗaya a ciki ba kuma tana da bukata kan ta ji wani abu na hukunci domin ta samu waraka a cikin addini ko ka so ko baka so ba ko ka batta ko baka batta ba za ta fita da tambayi iya abin da take da bukata ta dawo wannan ba ta sabai Allah ba ku duba yadda aka sawa mace doka da da ka'idoji wajen barin gidan miji har aka ce in ta fita daga gidan miji ba sanan miji har ta dawo mala'iku suna tsire mata albarka har ta dawo duk awoyin da za ta yi kuma ko ta ce ma za ta je asibiti to idan ta dawo ta ratsa gidansu ba ta faɗa ma ba to nan mata shiga cikin Allah duk abin da za ta yi in dai zai kai ga waje ta faɗa ma zan je asibiti amma zan biyo ta gida in ka amince shikenan zan je asibiti amma zan giya ta gidan wance shikenan amma ka ce a'a daga asibitin nan dawo gida to duk inda ta ratsa ta yi haram eh to nan damar ka ce in ka ce ka yabe shikenan in ka ce ka yabe shikenan amma ka ce ban yafe ba to shikenan wannan nau'in iyakan da an bayyana wannan da yau to kaga jidda wannan hadarin na ƴa mace ta fita tana cikin tsinuwar mala'iku wanda ba sanin miji to ka duba abin da shari'a ta yaye mata wannan tarakuna ai kasan ba karamin abu bane ba mala'ikan da zai tsine mata har in ka ki koya mata baka neman mu koya mata baka bata ta koya ba ta fita ta koya da kanta da tambaye wallahi ba mala'ikan da zai mata albarka so daga wannan abu ne wanda yake da kyau mazaje su sani ba wai auren bane kawai ka dinga kafafa kai mai gida ne amma ka bar matarka cikin jahilci ba shi bane bata iya komai ba kuma da yawa matan da kuke ganin su a titin nan suna wata tafiya kamar ba za su ta kasa ba ba abin da suka sani wallahi malam zaka sha mamaki abu kaɗan haka harkar alwala wannan balantana a je sallah sai karina musu wallahi a galabiya ma fa ƴan matan fa wanda ba su taso a gidan ilimi tarbiyya ba su sallah sosai ba in budurwa ta cika budurwa in dai ba a gidan tarbiyya ta taso ba wallahi akwai sallar da take tsallakewa ba su damu ba to wata mai daje gidan miji za ta fara sallah kaga wannan ba daidai bane kuma yanzu ka auro wannan kuma kace za ka kwanta ai ka auro aiki ai shi yasa manzon Allah ya baka formula dama sallallahu alaihi wasallama yace idan zaka tashi aure ka nemi mai addini akwai rabin wahala da aka sauke ma shine shi dama tun kahul mar'a li jamaliha wa li maliha wa li hasbiha wa li diniha sai ce fa alayka bi zati dini tarba da daka ana auren ya mace wata don kyanta tana da kyau fesikilas ce kyau ta sawa a gaban mota an gane ta nuna wa abokai wani haka yake so ya auren mace mai kyau to haka ne gajen ta aura fa'an ba ana gaba wani kuma zai aure mace don kuɗi kuɗi ya biya aure ta wani kuma don yar wane ce babanta wani rabul wane babanta iya da alaka da wane babba wane babba ya abin da ke so ya ci kenan ya zama sirkin manya manzo Allah kuma ya ce wani kuma don addini zai aure mace da ƙarshe ce fa alaika bi zati di ni dai shawar da nake maka yanzu manzo Allah umarni nake dora ka aka ka aure mai addini sai ce tarabbat yadaka idan ka aure mai addini hannuwanka za su yi riba haka yace zaka samu saukin tarbiyya zaka samu saukin wa'azi zaka samu kana nuna mata Allah da mata sani ana fahimtar wannan akwai abubuwa da yawa da zaka samu saukin su da yawa kuma a kullum ina buga mana misali lokacin da aka yi korona din nan aka rufe mutane a gida wata da watanni ba makarantar boko ba ta islamiyya kai ka tafi neman abinci ƴaƴanka kullum suna gida kaga idan matarka ta san wani abu na addini ko iya na islamiyya za ta rike musu ko iya na islamiyya za ta ke musu muraja'arsa to amma ba ta san komai ba sai yawo da bal da dukan ka dangane da sauransu kana shi kenan daga nan ma ɗanka ya je yi wani abokin da zai zama masa alaka kai yasa in je manzon Allah ya faɗi magana wallahi tallahi akwai hikima a cikinta amma musamman matasa ba za ku ji wannan ba kai dai mai kyau kake so fara kawai duk inda take da kake bukata kawai ko ta san komai ko bata sani ba kai dai bukatar kake kuma duk abubuwa guda uku nan suna karewa kyau iya karewa kuɗi iya karewa nasaba ma tana karewa amma ilimi baya karewa duk ukun nan suna karewa yanzu mace duk kyanta to kyanta ma na barazanar tana waje take ma wannan barazanar amma har in ka aure ta ta zama matarka to ba wani kyan da zai ma barazana na ta kuma kuma bar ma dai kana ganin kyan nata ta haihu ɗaya ta haihu biyu ta haihu uku ta haihu hudu ta je biyar ta je shida ta je bakwai ai kyan zai ragu ai kyan zai ragu ai in ma bai kare ba to saboda ka duk abin da manzon Allah ya faɗa akwai hikima cikin faɗarsa in Allah sa kai auren kyan kai auren kuɗin to ka sirka da na addinin kuma inda an baka dama ka auri guda hudu in za ka iya amma wani ya ce ba a wannan lokacin ba kuma Allah ta'ala ya samu dace to wanda shi ne abinda mala ya kawo ƙarshen jinin haihuwa na ɗan yi bayani domin mazaje ku kula da addinin iyalanku ko musamman sallah kun ga sallar nan da yawa mu muna sallah a waje mu je masallaci mai jami'i shi kuma a gida suke sallah wani bai taɓa gani da mata suke sallah ba kai ka tawo masallaci ita kuma ta ta da gabara a gida ta yi nada kuma sallah tana da buƙatar ka ga abu ana yi practically ka gyara tana buƙatar wannan da yawa za ku ga mata da yawan sun za su yi sallah za ku ga suna haɗe ƙafafuwansu haka da yawa ku kula da wannan mu mun koyar a makarantun mata da yawa mun gani za ku ga tun suna haɗe ƙafarsu haka su haɗe ta kuma mace za ka ga da yawan sun za su yi sallah karatunsu ba a ji ko a ɗaki mijinta ne wani kuma kuskure ne in a ɗakin mijinki za su yi sallar magariba za ki yi sallar isha'i za ki yi sallar asuba bayyana karatunki za ki yadda namiji zai bayyana karatun ta kasa za ki bayyana idan a gidanku yake ma ba a miki aure ba gidanku zan ma za ki bayyana karatun sallarki inda aka ce mace ba za ta bayyana karatun sallar ba ko da sallar a bayyana ake yi to idan tana waje kamar larura ta sa ta je asibiti ko ta je tashan mota ko tana tashan jirgin sama akwai mazaje haka za su iya jin muryarta bisa larura to an ce ta ta koyi muryarta ko da sallar magriba da isha ce amma in dai ba a wannan guraben ba bayyana wa zati da yawa ka kasa kunne ka ji matar ka tana sallah haka ne a to sai ku gyara musu a to ba ku gyara musu ba sabo ai ba dalili bane sabo ba hujja bane washe musu haka ake yi a shari'ance ana cewa ki ɓoye ne saboda larura saboda larura su ma wanda suka faɗa hakan sun tafi akan muryar mace al'aura ce amma akwai malaman ma da suka saba musu kace muryar mace ba al'aura ba ce abinda aka hana mace ta yi ba muryar ta ta marire ce muryar ta abinda aka hana kenan ga wanda bai bi ta ba shine wala taqda'ana bil qawli fa yadma allazi fi qalbihi marad a to wai ba so ba wannan larura haɗewan kuskure ne kuskure ne manzan Allah ce sallu kamara aiki muni usalli da mu da matan duk ɗaya ne yadda za ka yi ƙabadu haka za ta yi yadda za ka bayyana karatun kan a gida take haka za ta bayyana yadda za ka yi tsayuwanka ta al'ada baka buɗe ƙafafuwanka ba baka matse su haka ba ita ma haka za ta yi haka za ta yi ba wani bambanci kuma abu na uku game da wannan ku kula da suturarsu da suke sallah da ita ku kula da wannan su suna da wata ƙarin ƙa'ida a kan suturar maza a kan sallah yadda ba a yadda ba a ga wani abu a jikin mace in za ta fita waje in ba fiskarta ba sai tafukan hannunta to haka ake so da ya zalla ko a ɗaki mijinta ne ta sanya doguwar riga ko wani lufaya babba da zai rufe mata tun daga kanta har ƙasanta yadda dai ka san mace mai mutunci za ta fita waje ba inda za a gani a jikinta illa waje hawa kafai ha to haka ya mace za ta yi sallah ba za a ɗaki mijina ne ban ɗan yafa gyale a ba yadda ba a gidanmu ne ban ɗan yafa gyale na yi sallah ba yadda ba ku kula ko riga sallah ka ɗinka wa matar ka aji ka samu wata hirgegiyar riga doguwa babba Allah ka ce wannan ta sallah ce kira ce ta gunda za ki sallah duk lokacin za ki sallah sa wannan dole sai kun yi ƙarfi ƙarfi ba da in matar ka ta je lahira da jahilci wallahi ba za ka sha ba ina faɗa muku wannan ba za ka tsira ba wallahi Allah ya samu dace ko da ke ya isa gaban kyale ku haka eh to waye ce waye ce mata da hijabi waye ce kara mata hijabi a to ai kai laifin mijin ne kenan har in dai miji ne na arziki sosai ai ba za ka bar matanka ba hijabi mai kyau an fahimta wancan bisa larura in ta tsinci kanta a haka sai ta yi ba matsala amma in dai haka abin al'ada jiki da akwai sakaci to in dai har bata da labayan da zai rufe mata jikinta to ya daidai take fita waje kuma eh har kafan har kafan har kafan har kafan ita ya mace ko da za ta salo fayan ya ja ƙasa ta shafi kwata to mazala ce tana zuwa gunda ya shi yake ko da ba ta wanke tufar ba da dan shi dan shin kwatar an ta yi sallah ya yi ba matsala ba ta da matsala haka ake so ya mace ta kuma ƙorinsa a waje ko? ai? eh to shi kenan nan ma ya yi ba matsala ya yi? ba riga ba daidai ba ne ba daidai ba ne kankara da aure ne to ya aka kasan suna sallah ba riga eh ban ji ba Allah ku amma dai wannan labarin kamata ya ce masu aure ne suke bayar wa alaikum salam na'am
sun taso daga wani anguwa ne sai zama zuwa wancan tsohon anguwan nasu akwai islamiyya Mm.
sabon anguwan da suka dawo kuma ya yi nisa Eh, ya yi nisa da islamiyya an yi an yi ta shiga wani islamiyya wannan Ta ƙi.
sai wancan an yi an yi a to ya miji na kai da sai yana dawo da ita ɗawainiyar malam ba zai iya a to sai ya lallabe ta shiga wannan din in ka ji kuma ba a dole a zai tilasta mata ai dole dokarsa shi yana da ki je ki ilime ki ibada dole mijin ke baki doka dole ne wannan ba saran ki bane yawa bata da bata da taurarewa a wannan za ta iya bada zabin ta idan mijin ya ga zabin yayi daidai na zai iya bar mata amma inda miji ya zaba ki karatu to dole ki je ki karatu a nan bata da wani zabi a nan gaskiya yawa wannan shine wallahu a'lam ah faslun fil awqat fasili zai yi magana game da lokutan sallah su ne al'auƙat jami'in na al'auƙat lissalasi auƙatun mahaduda labudda an tu'addi fiha malice salloli suna da lokacinsu da aka iyakance wajibi ne kowane masallaci ya salla a wani lokacin karkai da lokacin ya fita lissalasi auƙatun mahaduda sallolin nan guda biyar na firilla suna da lokacinsu ƙiƙiƙi ƙayyadajjen lokaci wanda ke da iyaka labudda ba makawa an tu'addi fiha sai an gabatar da salar a cikin lokutan ana fahimtar wannan liqaulihi ta'ala Allah ta'ala yana faɗi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ita sallan nan da kuke gani ta kasance game da mai akan mai imani kitaban ai wajiban abu ne wajibi ne kitaban kamar yadda aka ce kutiba alaikumus siyam yawa ai furi da alaikumus siyam an fardanta muku an wajabtar muku da azumi to nan ma sallah wajibi ce wani wajibi ne muakkatan mai lokaci kitaban mawqutan wajiban muakkatan wajibi ce mai lokaci wajibi ce amma tana tafiya da lokaci kuma lokacin nan duk Allah ne ya sa da kansa hatta ma'aikin Allah ma bayani yayi duk lokacin sallah Allah ne ya sa da kansa ana fahimtar wannan yasa malamai suke cewa ko da kuskure ka yi sallah lokacin ta bai bato bata yi ba idan lokacin ya dole sai ka sake ta ana fahimta kuma akwai sahabbai sun kai wajen guda bakwai na san akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan abbas akwai mu'adh bin jabal akwai a mu'adh bin jabal akwai abu huraira sun kai ne su guda bakwai suka yi wacce wanda wani hukunci wanda duk sahabbai kuma sun goya musu baya suka ce a kira sallah kana ji lafiyanka kalau ba wani uzuri a shari'ance a ba da lokacin jiran liman ya zo baka fatse ka zo ka yi alwala ka zo aka yi sallah ba har liman ya zo har aka yi kama baka zo ka yi sallan nan ba har aka gama sallah aka yi sallama kana ji kana gani ba abin da ya hana kana larura to sun ce ko daga baya ka yi sallah Allah ba zai karba ba an bai mijin maganar ko daga baya ka zo ka yi sallar to Allah baya zan sallar daga domin ita sallah tana da alaka da lokaci kuma kai namiji an tilasta ma ji sallah a jami'i da jami'i da lokaci wajibi ne a kula da su ana fahimtar wannan yasa Hassan al-Basri Allah ya mai rahama yake cewa a bincike dai da research game da yadda manzon Allah yake ta karfafa magana sallar jami'i yake cewa da za a ci za a karawa musulunci rukuni daga biyar ya koma shida iya ganin sallar jami'i za a samu inda ma'aikin Allah yake karfafa magana sallar jami'i ba shi da lafiya ba manzon Allah ya koma ga Allah ranar litinin ran litinin ya koma ga Allah amma har juma'a hidi ya fito sallah da asuba har asabar ma wasu malaman suka ce kwana biyu ne kafin rasu su biyu sallah ba akwai lokacin ma da hedi dafa wa ansa bai kamar su abbas da sayid na aliyu hedi da dafa su ya fito masallaci don ba karfin jikin da zai iya zuwa masallaci kaga duk wanda iya nuna mana kan cewa ba karamar larura ba ce za ta sa ka kwanta a gida ka ki zuwa ka yi sallah a cikin jami'i ana fahimtar wannan sallah wajibi ce mai lokaci in ji Allah suratul nisa aya mai namba ta 103 ai fardan mawqutan wata farilla ce mai lokaci bil kitab wanda aka yi bayanin cikin alqur'ani mai girma wa qala Allah ta'ala ci gaba da cewa wa aqimis salata ku da sallah darafayn naha gefan yini daraf shine gefe gefan yini kafin yilin ya shaka kenan sai malamai suka ce darafayn nahar sallan azahar la'asar tun da shi yini daga zarar rana ta yi zawali a shiga yini kamar daga rana ta fara a shiga dare a cikin shari'a ana fahimta kaga yanzu muna cikin daren talata ne yanzu haka tun da rana ta riga ta fada daren talata muke rayuwa a ciki a yanzu an fahimci wannan kamar yadda mun bar yinin litinin a baya to in dai ɗarafayin nahar shi ne suka ce sallan azahar la'asar su ake nufi da ɗarafahin nahar sai aka ce wa zulafan minan layi zulafan azulfa shi ne kamar nisa ko dare cikin dare kamar dare nisa haka to sai malamai suka ce ita ce sallar magariba da isha'i kun ga an kawo sallar guda hudu a nan kenan a zahar la'asar ɗarafayin nahar zulafan minan layi kuma shi ne sallar magariba isha'i inda zai ƙara fassara ma wannan ayar shine suratul isra da Allah ta'ala ke cewa akimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli sai ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga a wacin ayar sai Allah ya fito da abun fili gaba daya yace akimi salata liduluki shams fa tsai da sallah idan rana ta yi zawali diluki shamsi ay zawaluha idan rana ta yi zawali a zahar la'asa an fahimta yi ne da lituluki shams sai aka ce ila ga sakin lai har zuwa wani yanki na dare shi ne aka ce magariba isha'i sai kuma aka ce wa ƙura'an alfajar sai aka ce da kuma ƙura'anin asuba ibn kasir mai tafsir ya ce dalilin da ya sa aka ce mata ƙura'an alfajar li'an na ƙira'atu fiya aɗuwal domin sallar asuba ana tsawaita karatu a cikinta yasa aka ce qur'an al-fajr da sallan asuba domin ita sallan asuba mala'iku ma suna zuwa da su ake inna qur'an al-fajr kana mashhuda an bayyana wannan to kun ga lokacin sallah duk Allah ne ya fada sai dai manzo Allah ya haddade lokacin azhar iya farawa daga kaza zuwa kaza lokacin la'asar iya fara daga kaza zuwa kaza lokacin magriba daga kaza zuwa kaza isha haka asuba haka amma ayyana lokacin daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce innal hasanati kyawawa yuzhibna sayyi'at suna ture muna na ijal ku duba wata adalci irin na Allah subhanahu wataala duk lokacin da kai kyakkyawan abu to wannan kyakkyawan iya ture mummuna ana fahimta yanzu misali ga jirimomi nan kamar kisan kai shirka zina la kaddara Allah da sauransu duk ba wanda bai san wannan mujirmanci bane ba to amma Allah ya ce in je kai tuba taubatan nasuha to waɗannan abubuwan gaba da yan shafe su kaga ashe tuba hasanat ne su kuma waɗancan miyagun ayyukan sayyi'at ne kaga tuba ya goge su gaba daya ya tafi da su kuma in tuban ka ma yayi kyau Allah sai ya ce munanan Allah zai mai da su kyawawa kuma fa'ula'ika yi baddilin lahu sayyi'ati masana'ad da yayi kaza yayi kaza mai muni an rubuta mai zunubi to in tuban ka yake sai Allah ya ce mala'iku wannan zunubin ya koma lada kuma domin da irin so da kauna da Allah ta'ala yake mana ana fahimta saboda haka ka dinga bibiyar mummunan aiki da kai da kyakkyawa idan shaɗan ya zabe ma kafa kayi abu kaza kayi abu kaza ka dawo kana ta nadama ka kana ta zargin kanka to kai kokarin ka biyi da abu mai kyau isa daka i kyauta i karatun qur'ani i salloli to wannan kyakkyawan da kai sai ya tafi da wancan mummuna akwai wani bawan Allah da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ma iya cikin riyadus salihin imam an-nawawi ya kawo shi yace manzon Allah na cancanci amin haddi ana fahimta ya zo to dab da lokacin sallar asar ne sai manzon Allah ya ce to bari mu yi asar mu dawo manzala na cancanci a min haddi na zo a min haddi da aka yi la'asar sai manzala ce da mu ka yi la'asar yanzu a jami'i ya ce ido ka ji Allah ya yi ba aka manzala ya faɗa masa ka je kawai shi kenan ma wani ba ka domin alhassanati yuzubi na sayi'at kai dinga kokarin yasa manzon Allah ke cewa tabi'il sayi'at alhasana tamuha arba'un nawawi ko ka dinga bibiyar mummuna da kyakkyawa to gogewa take yi yanzu kayi kaza kayi kaza kayi kaza na muni bisa kaddarawar a shedan ya ja ka je kai to sai ka zo kai sadaka sai kai kyauta sai kai nafila sai ka sada zumunci ana fahimta bayan ka tuban kai wannan to sai zai goge shi ya zama tuba alama sa shine hikimar innal hasanati yuzhibuna sayiat kyawawa suna tafiyar da munana sai Allah ce zalika zikra lizakirin wannan wa'azi ne amma ga masu wazantuwa wa'azi ne jala amma ga masu wazantuwa in kana so ka zama cikin masu wa'azanduwa sai ka ɗau wannan ga'ida a walwaƙatu in ma waƙatu a da'in an waƙatu a ƙaba'in wa waƙatu a da'in in ma iktiyariyun wa in ma daruriyun malin sai ya ce walwaƙatu shi lokaci da ake magana na sallah in ma waƙatu a da ko ya zamto lokacin da za a gabatar da ibadar kamar lokaci ya shiga a gabatar kamar mun yi magariba a lokacin da za mu isha a lokacin da misali ine wakatu ada lokacin iya shiga ka gabatar aw waqatu qada ko ya zama to lokacin ramuwa wani dalili a shari'anci ya sa sallar ta kubuce ma a wannan lokacin to shari'a ta baka dama karama ta har in dai dalilin da yasa sallar ta kubuce ma a shari'ance ne ba dalilin ka bane ana fahimta yawa wa waƙatu a da shi kuma lokacin gabatar da sallah lokacin da ake cikinsa a yanzu shi ma ya rabu da biyu ne akwai ittiyari lokacin da aka fi zaɓa a yi kamar farkon lokacin sallah akwai kuma daruriyun lokacin larura wanda an gama sallah amma lokacin ta a shari'ance bai fice ba ɗazu kamar abin da nake buga muku misali ga mata masu al'ada asuba lokacin ta ya ƙare kwata-kwata sai dai ka yi ramuwa to sai rana ta fito a zahar la'asar lokacinsu ya fita kwata-kwata sai dai kai ramuwa to sai rana ta fada an fahimci wannan ya sa maza rake ce man adraka al'asar raka'atan qabla ghurubi shamsi faqad adraka al'asr in kai sallar al'asar raka'a ɗaya kafin rana ta fada to ka samu wannan lasarin a lokacin ta amma in ka sake rana ta fada to ya zama kuma ramuwa qaza'i ne an fahimci wannan to sallar isha fa me lokacin ta na na ada'i laruri tsakiyar dare haka ne ko kamar karfe nawa gida wannan ka taba jin karatun mai naji amma daji an ɗauka sai an kai asuba a yi kuskure ne kuma yawwa yawwa ita isha sha biyun dare zuwa karfe ɗaya haka to lokacin ta ya wuce lokacin ta ya wuce in har wannan lokacin ya zo baka yi sallar isha ba sai dai kai kaza'i ko kuma ƙaza'in nan sai da dalili a shari'ace ba ita rawan wasu sallah sai shari'a ta baka dama za ka rama ya sa masu kice duk mutumin da ya bar sallah haka kawai ba larura ba komai bai yi ba har lokacin ta fita to shi ba rawan wazi ba ma ba nassin da ya ce rama sallah babu shi isigibari da tuba haka malamai suka ce sai daga dinga isigibari kana tuba kana nadama in Allah ya so ya yafe ma amma in je da gangan kabar sallah har ta fita to ba nassin da yace karama duk wanda shari'a ta ce ya rama sallah sai da dalili kuma ita ta faɗi dalilin an fahimci wannan wallahu ta'ala ala ana mana ishara lokaci yayi wa alaikum assalam ban ji ba ƙarshen isha'i e yawa wacce wajen sulusun dare ba sha biyun zuwa ɗan abin da ya haura kaɗan haka e shi ne ƙarshen lokacin isha insha Allah wallahu alam wa alaikum salam e ramuwa ramuwa da biya ita ramuwa a cikin kusan hausa ɗaya ne a yi da ramuwa da biya da hausa ɗaya ne a yi kamar da ina so ka ce me bambancin yin sallah a lokacinta da kuma ƙaza'i haka ne yawa lokacin iktiyari da daruri da kuma ƙaza'i shi abin da aka fi so game da sallah to ka yi ta a lokacin mukutarinta na farko yasa dama maza da ke ce afdalul amali inda Allah as-salatu fi awwali waqtiha aikin da fi samun falla a gun Allah shine sallah a farko lokacinta to idan lokacin ta ya zo na farko baka samu dama ba to lokacin da iya nan har sai rana za ta fada yin azar da la'asar ne in kuma asuba ce har sai rana ta fito bambanci shine ita wannan idan ka yi ta to a cikin lokacin ka yi ta in kuma ta zama ƙaza'i biya za ka yi ita dole ba ta buƙatar lokaci ta fahimta yanzu misali a ce ana bin mutum sallar kwana biyar to shari'a ba ta kallafa masa wai dole sai azahar ta zo zan yi azahar ɗin yau ne ta jiya sai la'asar ta zo zan yi ta yau ne ta jiya a'a ita in ka samu dama ko cikin dare ne za ka iya salolinka gaba ɗaya ko a yi ne za ka iya sallonka gaba ɗaya za ka iya wannan wannan shi ne bambancinsu kuma shi a da'i yin sallah a lokacinta na larura an baka dama ka yi in ka yi bacci ka farka lokaci bai wuce ba za ka yi in ka yi kaza ka yi kaza lokaci za ka yi dan wani karamin sakaci haka za ka kana so za ka samu za ka samu jami'a can ka je ka yi misin ɗin jami'a can sun yi duk za ka yi wannan daga baya amma ƙaza'i sai shari'a ta baka dama za ka yi wannan shi ne bambancinsu ƙaza'i ba za ka yi da kanka ka ce ai kawai tun da ban yi sallar jiya ban shekaran jiya ba kawai ban rama yanzu to wani dalili ne yasa ba ka yi sallar jiya ba wani dalili ne yasa ba ka yi azar ko la'asar ba har rana ta faɗa ba ka yi su ba sai ya ji dalilin amma a da'i za ka iya ramawa ka fahimci wannan mai tambaya to wannan shine bambancin su kawai yawa wallahu ta'ala ala amin ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كجكم الله كجكم هيفم الله كشريا مد زوريار مكدورا ما تفركي مديديشي الله تعالى منا روقانك على خير الدنيا da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka haɗa mu da alkhairi ka nesanta mu daga shari Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya duk wani wanda yake taimakon addini duk inda yake Allah ka taimake shi mai kuma yi wa addini zagon ƙasa duk inda yake Allah kai mana magani shi Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ruwa mai alkhairi Allah ka ƙara shayar da mu da ni'imar ka ya rabbal alamin Allah ka sa wannan damuna ta jire har ƙarshen ta da alkhairi Allah muna roƙonka ka yalauta mana alkhairi ka toshe mana ƙofar shari Allah ta'ala muna roƙonka wannan tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka mana ƙarshen ta lafiya Allah ka rike mana imanin a wannan yanayin ya Allah Allah ta'ala ka rike mana imanin ya Allah ta'ala ka rike mana imanin wannan tsadan rayuwa da ake cikin ta muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana ƙarshen ta lafiya Allah ya ka mana ƙarshen ta Allah ya san duk inda abun yake da sanadinsa da yadda ya faru to Allah muna kai kuka gare ka Allah ka fidda mu daga wannan kuncin ya rabbal alamin Allah ka mana sauki daga gare ka muna addu'a wannan kasa ta mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan masu kokarin tada tarzoma a wannan kasa Allah kare ba su nasara masu yunkurin su fake da wani abu su yi wani abu to muna yi wa Allah kuke Allah ka kame hannunsu ya Allah yan tamore sun fi yawa yan afasa kowa ya rasa mahasada duk suna na a wannan layi duk suna da wannan har ma sun fara fasuwa suna fada kamar yadda labari yake zuwa mana an an tashi ai za mu je shagon wani za mu je kasuwar wani duk suna fada to kaga irin wannan kana'ar yan ta'adda ne dama wannan za su fake da wani abu su yi wani abu to muna roƙon Allah kare ba su nasara Allah duk wani mugu da azzalimi Allah ka rike hannunsa ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya shugabanninmu Allah ka sanya musu tausayi a zukatarsu duk abubuwan da ake zargin su da shi akwai kancin gaskiya a ciki akwai zalunci da ruko da cuta da gallazawa duk da akwai ba wanda ya musu wannan amma kai ba ce ka je kwata da ƙarfi ba ba faɗa ba kai kai abin da za ka yi kuma ka bar su da Allah ba su yi ma ba duk musulmi duk ahalu suna wani ta ce aƙidar ba inda aka ce ka zo ka yi gaba da gaba da shugaba ku yi rigima ba faɗa ba Anas dan Malik iyanan lokacin Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf Saqafi kisa yake kisa yake ya kahe sahabbai da yawa ko musulmi ne amma Anas dan Malik bai daina bin zalla ba bai daina bin zalla ba ko bai ce mai tawaye ba kun ga inda musuluncin zabi wannan sune dalilai saboda ka shugaba ba a fito na fito da shi ba a yi domin shi wata wata wata siffa ce ta Allah ya bashi akwai wanda zai fada da Allah akwai wanda zai fada da hukuma duk kusan lahi ɗaya ne damar da power Allah ne yanka ya bashi ba ƙarfinsa ba ne ya bashi kuna nan kuna nan wata ran kuma ba shi ba ne wani ne kamar yadda an yi da yawa saboda ka ina kira musamman matasa ko kame hannu ko a banza ka je aka shafa maka yin ka je aka kama kamar yayinka da musiba kuma wallahi sun ɗau mataki mai tsauri game da wannan abu sun ɗau mataki mai tsauri da akwai wani jami'in tsaro muna magana tsaro da shi ya ce duk wanda aka kama shi da irin wannan to ana masa hukuncin juyin mulki ne kaga ka'idar juyin mulki a ƙasa kuma kisa ne ko ɗaura rai da rai kar ka yadda in dai kasa za ka faɗa wa mutum ya ji kare gaba gaban da zai ji hukuma ta kama shi Allah ya sauwaka mana kuma Allah ya sa wannan ƙura ta lafa da wuri Allah ka ba mu zaman lafiya su kuma Allah ka ba su zuciya tausayi da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai tambaya ne ko bayan sallah su gaba